أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم وبركة مدهدوا أولا يوم البركة wanda muka saba gabatar da karatun littafin umdatul ahkam yau muna shida ga watan rabi'u sani shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar annabi alaihi salatu wassalam wasu zo daidai da sha ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya wannan shine zamanmu na casa'in da ɗaya a wannan silsila mai albarka kuma yau muna za mu shiga cikin sabon babi wato kitabun raba kitabun raba'i zai mana bayani ne akan hukunce-hukuncen da suka shafi shayarwa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi binti hamzata la tahillu li yahrumu min ar-raba'i ma yahrumu min an-nasab وهي بنت أخي من الرضاعة وانا حديث أنكر أسدقى سيدنا عبد الله بن عباس يدر على ارتبط قريش يشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا فلا غمدا يرجدا سيدنا حمزة wato lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je garin makka ne a umratul qada'i shekara ta bakwai kenan bayan hijira to bayan ya fito daga garin makka sai ga yar gidan sirna hamza ta fito tana kiran shi ya baffana ya baffana ya baffana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya saurare ta to a lokacin nan sai sahabban shi su uku suka rika rigima da juna wato jayayya da juna kowa yana so ya zama shi ne marikin wannan yarinya ita tana so ne ta bi annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa garin madina yadda abin yake lokacin da sayyidina hamza radiyallahu anhu yayi hijira zuwa garin madina har har shahada a yakin uhud to a tsawon wannan lokacin matarsa ba ta tare da shi ita matarsa ba musulma ba ce ba ta tare da shi don haka tana can a garin makka tare da 'ya'yan shi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya ya zo umratul qada'i a shekara ta bakwai shi sai na hamza dama yayi shahada ne tun a shekara ta uku bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a shekara ta bakwai yayi umratul qada'i wato umrar ramuku to bayan ya fito daga garin Makka sai wannan yarinya ta fito tana kiran shi to sai sabban shi mutum uku suke jayayya da juna akan kowa yana da hujjarsa cewa yana so ya rike wannan yarinyar na farkonsu shi ne sirna zaidu bin harisa radiyallahu anhu hujjarsa shi ne shi ɗan uwan sirna hamza ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabban suka hijira zuwa madina ya haɗa yan uwantaka tsakanin sahabban makka da na madina wani lokacin kuma yakan haɗa tsakanin sahabban makka a tsakankanin su to da haka sai ya haɗa tsakanin zaidu bin harisa da kuma sirna hamza bin abdul muttalibi a matsayin cewa su yan uwan juna ne shi kuma zaidu dama mun sha faɗa tarihin shi anan ko a karatunmu na 88 ina ji mun faɗa tarihin shi cewa shi ne bararren bawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanta shi kuma yayi masa tabanni har ake ce masa zaidu bin muhammad shine wanda Allah madaukakin sarki saukar da ayan nan fara ma qaba zaidu min ha wa qaran zawwajnaka to wannan zaidu din da cikin ayar shine wannan zaidu bin harisa shi yana so ya zama shi zai riƙe yarinyar saboda yar gidan ɗan uwansa ne sai kuma sai na aliyu ɗan abu ɗalib radiyallahu anhu ya ce ni ma ni zan riƙe ta saboda yar baffa na ne saboda yar baffansa ne shi sai na hamza kanin abu ɗalib ne sai kuma sai na ja'far bin abu ɗalib shi ma ya ce yar baffana ne kuma ina auren yar uwar mahaifiyarsa to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to duk ku yi haƙuri ja'far za a baiwa yarinyar saboda me saboda yana tare da yar uwar mahaifiyarta ita kuma khala wato yar uwar mahaifiya bi manzilatul ummi tana da matsayi kamar irin na mahaifiya wajen tausayi da so da kauna da kulawa da abin da yar uwata ta haifa dan haka sai sai sai man annabi sallallahu alaihi wasallam yace a ba wa sai na Ja'far dan Abu Talib saboda yana auren Asma'u bint Umaisi Asma'u bint Umaisi ita ce mahaifiyar ita ce yar uwar mahaifiyar matar yar uwar mahaifiyar yarinyar ita matar sayyidina Hamza sunanta Salma bintu Umaisi mahaifiyarsu ɗaya kuma mahaifinsu ma ɗaya da Salma da kuma ita wannan Asma'u bintu Umaisi to shine sai wasu daga cikin sahabbai ina jin sayyidina Aliyu ne ma radiyallahu anhu yace to ya Rasulullahi me zai hana ka auri yar gidan Hamza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce la tahillu li ita bata halatta ba gare ni ya haru min ar-raba'i ma ya haru min an-nasab abinda nasaba ke haramtawa to shayarwa ma tana haramtawa wa hiya bintu akhi min ar-raba'a to ita yar gidan dan uwana ne na shayarwa wato akwai matar da shayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin banu sa'adin sai da halimatu sa'adiyya to a daidai lokacin da ke shayar da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan akwai wata mata a garin banu sa'ad din ita kuma tana shayar da sayyidina hamza to sai wata rana ta karɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta shayar da shi tsawon wuni guda eh kaga na farko kenan sun haɗu ta nan to sai kuma har ila yau suwaiba suwaibatul aslamiya wacce ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mahaifiyar shi baiwar abu abu lahab baiwar abu lahab to ita ma ta shayar da abu salama a bayan mun karanta hadisin durra yar abu salama nan kuma ga wannan ita kuma yar gidan sayar na hamza to da sayar na hamza da abu salama da manzan allah sallallahu alaihi wasallam duka suwai batul aslam ya ta shayar da su shi yasa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya haru minan raba'ati ma ya haru minan nasabi shayarwa tana haramta abinda nasaba ke haramtawa a ainihin yadda suke a nasabar annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya auranta saboda yar gidan baffansa ne yar baffansa ne kaga akwai aure a tsakanin su to amma saboda ya sha nono tare da babanta ya sha nonon da babanta ya sha ba dama kuma ya ya aure ta saboda ya zama kamar uwa ɗaya uba ɗaya yake da shi da mahaifinta yadda ba za ka auri yar gidan ƙananka ko yar gidan yayanka ba haka nan ba za ka auri yar gidan mutumin da kuka sha nono ɗaya da shi ba dama babin zai mana magana ne akan hukuncin shayarwa ɗin shayarwa abu ne mai muhimmanci sosai a musulunci yanzu mata ba su ɗauke shi a bakin komai ba har kawai a gidan biki wai dan yaro yana kuka sai wata kawai ta karɓe shi kawai ta fara ba shi nono wannan ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne abu ne mai ka'ida a addinin musulunci dole ba za a shayar da yaro haka kawai ba sasakai sai an san wace irin mata ce wace ce saboda ita wannan shayarwa in tana canza wa yaro ɗabi'a idan matar banza ta shayar maka da ɗa to sai ya sai ya ɗauki irin ɗabi'arta sai ya ɗauki duk irin matar da ta shayar da ɗanka sai ya ɗibi irin ɗabi'arta shi yasa dole sai an san wace irin mata ce za ta shayar da yaro sannan kuma za ta shayar da shi sau nawa ta shayar da shi idan sau ɗaya ne ko sau biyu bai haramta wata rana ya auri ‘ya'yanta ba amma an wuni ta tana shayar da shi ya sha da safe ya sha da hantsi ya sha da azar ya sha da la'asar ya sha can bayan la'asar kaga sha nawa kenan biyar ko to har abada ba zai auri ‘yarta ba ba zai auri ƙanwata ba ba auri ya zama kamar ɗan cikinta kenan fikihun hadisin shine abu na farko da zamu riƙa daga hadisin fadar annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya haro min ar-raba'i ma ya haro min an-nasab abinda shayarwa abinda nasaba ke haramtawa to shayarwa ma tana tana haramtawa wa hiya ibnatu akhi min ar-raba' ita wannan yarinyar yar gidan dan uwa ne na shayarwa jamhurin malamai sun tafi akan cewa an sharɗanta cewa shayarwar da ke haramta aure a tsakani akwai sharaɗi guda biyu sharaɗi na farko shine ya zamto an shayar da yaron ya kai sau biyar kuma a kowanne sai da ya shayar ƙoshi sharaɗi na biyu ya zamto an shayar da shi ne a lokacin da shekarunsa ba su wuce shekara biyu ba bai wuce watanni ashirin da hudu a duniya ba amma in ya wuce watanni ashirin da hudu a duniya to wannan shayarwar ba za ta yi wani tasiri ba to haka nan malamai kuma sun yi saɓani a kan to shin ya me ake nufi da shayarwar wasu malamai suka ce arrab'atu almasatu abin da ake nufi kawai shine tsotsa in dai ya taba tsotsan nonon wannan matar har ya tsotsa ya kai sau biyar to shikenan har abada ba zai ba zai aure ta ba zai aure kanwata ba ba zai auri yatta ba har abada akwai haramci tsakanin shi da ita da kuma kannan ƴaƴanta ya zama kamar ɗanta da cikinta wasu malaman suka ce a'a ya zamto da kanshi ya karɓi nonon ya sha ya sha har ya ƙoshi sannan ya saki ko da sau ɗaya ne shi kenan ya zama ta zama uwar shi wasu malamai kuma suka ce ya zamto wato yaro ya sha ya ƙoshi ya bari sai da ya sha ya ƙoshi ya bari da kanka sai da ya haka har sau biyar a lokuta daban-daban to shi kenan ta zama uwar shi to wannan shine abin kuma da malamai suke ganin ya fi ƙarfi saboda dalilai na hadisi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ture wayancan ra'ayoyukan guda biyu na farko hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la tuharrimu rab'atu aw rab'atani aw masatu aw masatan wato shayarwa daya ko shayarwa biyu ba ta haramta komai hakanan tsotsa ɗaya ko tsotsa biyu baya haramta komai an fahimta to haka na akwai wani hadisin daga ummul fadli matar sayyidina abbas mahaifiyar abdullahi dan abbas wacce malamai da yawa suna ganin kamar ita ce ta biyu ko ta uku a shiga musulunci bayan na na khadija a mata ta ce wata rana wani balaraban ƙauye ya shigo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gidana ji ta ummul fadli sai balaraban ƙauye ya ce ya annabin allah inni kanat limra'atun fatazawwajtu alaiha ukhra na kasance ya rasulullah ina da wata mace sai na ƙara sai na ƙara aurewa wata fa za'amat imra'ati al'ula annaha arba'at imra'ati al-hudsa sai mata ta ta farko babbar matan tace ai ta taba shayar da wannan amaryar wata rana rab'atan aw rab'atan aw rab'atayn wato ta shayar da ita sau ɗaya ko sau biyu ka ji mata da kishi ganin ya yi mata kishiya shi kenan ta kalli yarinyar ta ce wannan ai ta ce ai na taɓa shayar da ita kaga shi kenan aure babu ko ta taɓa shayar da ita sau ɗaya ko sau biyu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce la tuharrimul imlajatu wal imlajatani tsotso ɗaya ko tsotso biyu baya haramta komai akwai ma wanda ya taɓa zuwa ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi na auri wata yarinya da mata na ta ji labari kafin amarya ta tare sai ta je ko ta je ta shayar da ita ne ne ko kuma zuwa ta yi ta ce ya rasu Allah ana taɓa shayar da ita sau ɗaya ko sau biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ce babu komai ka rike ma ka rike amaryarka ita kuma uwar gidan ka je ka ladantar da ita wato wannan yana nuna mana dan matarka ta taɓa shayar da yarinya sau ɗaya ko sau biyu bai haramta ka auri wannan yarinyar ba haka na akwai wani hadisin daga sayyidina Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yuharrimu min ar-rida'i illa ma anbata al-lahma wa anshaza al-azma babu abin da ke haramtawa na daga shayarwa sai irin shayarwa da ta kai ta tsirar da nama ko ta ƙarfafa ƙashi wato a lokacin da aka shayar da yaron ya zamto bai da wani abinci sai nuna kaga daga daga daga ran da aka haife shi zuwa kamar shekara biyu kenan a wannan lokacin da yaro bai da abinci sai nono ko da zai ci wani abin dai bai kai kamar darajar nono ba a gunshi to kaga kamar tsotsa ɗaya ko tsotsa biyu ko sha sau ɗaya ko sha sau biyu bai kai ya tsirar da nama ba ko to wasu malaman suka ce menene hukuncin shayar da babban mutum shayar da babban mutum mutum ne da girman shi sai mace ta shayar da shi nonanta to meye matsayin wannan to akwai wani hadisi daga sai da sahalatu yar suhailu ka ji wani suna ba sahalatu yar suhailu ita sahalatu babanta kuma suhailu ƙwarai daga gaske kuma sunaye ne masu daɗi sosai saboda ma'anar ma'anar sahalu sauƙi suhailu sauƙi sahalatu nan ma sauƙi dai sahabiya ce mai girma mahaifinta ma sahabi ne عن النبي صلى الله تاجي وجم النبي صلى الله عليه وسلم قال تدتي إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال akwai wani bawa na, mijinta sunan mijinta Abu Huzaifa sunan mijinta Abu Huzaifa Abu Huzaifa dan Utubatu baban shi Utubatu dan Rabi'atu shine farkon wanda aka kashe a ranar Badar amma shi kuma mumini ne musulmi ne mumini kawun sirna mu'awiya ne shi abu huzaifa to abu huzaifa yana da wani bawa ana kiran shi salimu mahaddacin alkur'ani ne shi mahaddaci ne shi ma abu huzaifa mahaddaci ne dukkanin su hafizai ne to wannan bawan nashi ya girma ya kai saurayi kuma yana shiga har cikin gidansa to sai matar shi ta rura saboda wato kishi irin nasu sai ta lura kamar ran mijin nata baya son shigowar wannan bawan nasa kuma shi ba abin ya hada shi ya hana shi ba tunda ya kasance yana shigowa tun yana yaro to yanzu kuma ya kai saurayi to shine matar shi ta zo neman fatawa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam tace inna saliman qad balaga ma yablughu rijal ya rasulullahi haqiqa salimu bawan gidanmu ya kai abin da mazaje ke kaiwa wato ya kai balaga wa aqala ma aqalu kuma yayi hankali irin hankali na manyan mazaji wa innahu yadkhulu alaina kuma hakika shi yana shigowa cikin mu wa inni azunnu anna fi nafsi abi huzaifa min zalika shay'an hakika ni ina tsammanin akwai wani abu a zuciyar abu huzaifa game da wannan shigowar da yake fa qala al-hannabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ardihi taharumi alaihi ki je ki shayar da shi sai ki haramta gare shi wa yazhabu alladhi fi nafsi abi huzaifa abin da ke zuciyar mijinki abu huzaifa zai tafi faraja'at sai ta dawo fa qalat sai ta ce inni qad arba'atu haƙiƙa ni na je na shayar da shi fa zahaba alladhi fi nafsi abi huzaifa sai abin da ke cikin zuciyar abu huzaifa ya tafi wa fi riwayatin laha a cikin wata riwayar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce mata arbi'ini ki je ki shayar da shi fa arba'atuhu khamsa raba'at tace sai na shayar da shi shayarwa biyar to malamai sun yi sabani game da irin wannan shayarwa din to wannan shayarwa ta sahalatu shin khususiya ce da take bance ta ita da salimu daga su ba za a ƙara ba ko kuma amma ce wannan hukuncin wato magami magamiya ce wannan hukuncin cewa duk wanda ya buƙatu zuwa ga wannan zai iya yin haka misali yaro ne yaranka ne a kasuwa kana yawan aiko shi da cefane ko kuma yana shigowa cikin gidanka yana yin ayyuka to sai kake so saboda hankalinka ya kwanta a samu haramci tsakanin shi da iyalinka za ka iya sa iyalinka ta shayar da shi shi kenan ko kuma a'a tun daga wancan ba za a ƙara ba ko kuma kowa ma zai iya yi ko da babu buƙatar komai ba kowa zai iya yi to shine malamai suka ƙara wa juna sani akan haka wasu suka tafi akan cewa wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa wannan ɗin wato hususiya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓance hukuncin ne da iya waɗannan mutane biyu ɗin sahalatu matar abu huzaifa da kuma bawan gidan abu huzaifa mai suna salimu wasu mun suka tafi akan cewa lallai za a iya yin hakan idan akwai buƙatar hakan kamar yadda dai yanzu ga abin nan filla filla wasu daga cikin malamai sun tafi kan cewa shayar da babba baya da tasiri wajen haramtawa kuma cewa wannan kissar ta sahalatu bintu sahailin da salimu maula abu huzaifa za a ɗauke ta ne bisa kususiya don haka ba za a yi kiyasi a kanta ba wannan ita ce mazhabar duka matayen annabi sallallahu alaihi wasallam in banda na na aisha radiyallahu anha duk matayen annabi sallallahu alaihi wasallam sun tafi kan cewa wannan guncin ya keɓanci salimu ne da suhailu wata matar daban ba za ta yi haka da wani namijin daban ya zamto ya haramta gare ta ba amma na na aisha radiyallahu anha ita ta tafi akan fahimtar cewa idan bukata ta kama za a iya yin haka wasu ma da ba za su iya yin haka wasu daga cikin malamai kuma suka daba kan cewa shayar da babba takan haramta shi ga ita wannan matar ko da a ce akwai tsananin buƙatuwar hakan ko kuma babu wata buƙata ma amma shekul islam ibn taimiyya da shi da wasu daga cikin malamai sun daba kan cewa shayar da babban mutum baya haramta komai sai dai in akwai buƙatar hakan misali idan akwai buƙatar hakan misali wata mata ce ko kuma mutum ne yana jinya to a inda kake kake jinyar misali ba asibiti bane kamar gida ne to matan gidan suna shigowa haka zo su dan gyara ɗakin ko wani abu haka to saboda a haramta ya zanto akwai haramci tsakanin kai da ita za ka iya sa matarka ta shayar da su in matarka ta shayar da matan gidan sun zama 'ya'yan matarka don haka kai ma 'ya'yanka ne in sun shigo ɗakin da kake babu komai ko da sun shigo babu lullubi ba komai sun zama kamar 'ya'yanka na cikinka an fahimta yawwa domin duk nan duk yadda matarka ta shayar da ita kai ma ta zama 'yarka to ha ila yau malamai suka ce sharaɗin shayarwar shin shayarwar da ke haramtawa wajibi ne ya zamto lokacin da matar ta shayar ya zamto ko dai tana da ciki ko kuma bayan ta riga ta sauke ta haife cikin da ke gare ta ko kuma a'a ko da ta ko da budurwa ma ta shayar da yaro ya zama kamar muharrami gare ta ko budurwa ko kuma tsohuwa wacce ta daina haihuwa shin in sun shayar shi ma ya zama muharrami gare su imam ahmad bin hanbal ya tafi akan wannan sharaɗin ya ce wajibi ne ya zamto masu da ta shayar din a lokacin nan dama tana shayar da wani ɗanta ko kuma bata daɗe da haihuwa ba amma idan ya zamto rabanta da haihuwa shekara biyar shekara goma to ta shayar da mutum wannan shayarwar ba ta da wani tasiri in ji imam ahmad dan hanbali haka nan budurwa ma wata bata taɓa yin aure ba bata yi aure ba ma balantana ta haihu idan ta shayar da yaro wannan babu komai in ji imam ahmad dan hanbali amma jamhurin malamai sun tafi akan cewa ko budurwa ce ta shayar da yaro inda ya sha nonanta ya kai sau biyar to ya zama kamar ɗanta na cikinta ya zama muharramanta haka nan tsohuwa gyatuma in ta shayar da mutum shi ma ya zama muharrami gare ta ya ta shayar da yaro ko jariri ya zama muharrami gare ta a sun dai hukunce hukuncin dai daban-daban daban-daban to amma saboda muhimmancin abin akwai buƙatar bin hukunce-hukuncen dalla-dalla domin a fahimta sai kuma malamai suka ce to shin me hukuncin ɗan da ko kuma ƴar da matarka ta shayar da shi shin ƴan uwanka ma za su zama kamar iyaye gare shi kamar baffanu gare shi misali yanzu matarka sai ta shayar da yaro me hukuncin ƴan uwanka a gun yaron yaron nan namiji ne ko mace ne ya zama haramun ba za ka auri yadda matar ɗan uwanka ta shayar da ita ba idan matar ɗan uwanka ta shayar da yarinya kai ma haramun ne gare ka ka aure ta ta zama kamar yar gidan ɗan uwanka yawa tana mazaunin ya ƙwarai da gaske kuma malamai sun yi saɓani game da adadin shayarwar da ke haramtawa kamar yadda ɗazu muka faɗa wasu malaman sun tafi akan cewa ko da sau ɗaya ne matar ka ta shayar da yaro to ya zama haramun gare ta ya zama muharramin ta ya zama ɗan cikinta kuma sun gama hujja da ayan nan da ubangiji ke cewa wa ummahatukum allati arba'anakum wa akhawatukum min ar-rida'a sai wasu malaman kuma suka tafi akan cewa shayarwar da ke haramtawa ba ta isa hati za su sai ta zama shayarwa uku kuma suka kafa hujja da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la tuharrimu ar-rab'atu aw ar-rab'atani aw al-masatu aw al-masatani shayarwa ɗaya ko shayarwa biyu ko tsotsa ɗaya ko tsotsa biyu ba sa haramta komai sai dai kuma imam shafi'i da imam ahmad dan hanbali da malamai da yawa daga cikin malaman hadisi sun tafi kan cewa shayarwa ba ta haramta sai ta kai shayarwa biyar kuma wannan shine ra'ayin mazhabar mutama da kiya haila sai ya kai shayarwa biyar a lokuta daban-daban ko da a rana ɗaya ne saboda ta ce akwai na na aisha radiyallahu anha ta ce akwai aya daga cikin alqur'ani wanda ubangiji yake cewa ashru rabaatin ma'lumatin yuharrimna aya ce a cikin alqur'ani sai aka shafi ayar aka mai da shi khamsu raba'atin ma'lumatin yuharrimna daga baya kuma sai aka shafe hukuncin ai aka shafe ayar aka bar hukuncin an Aisha radiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ar-raba'ata tuharrimu ma yahrumu min al-wilada wannan hadisin daga nana Aisha radiyallahu anha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innar raba'ata haqiqa shayarwa tuharrimu tana haramta ma ya haramu min alwilada abin da yake haramtuwa daga haihuwa wato idan shine magana da na faɗa ɗazu da matar ɗan uwanka za ta shayar da yarinya to kai ma yarinyar ta haramta gare ka daidai take da yadda matar ɗan uwanka ta haifa yawwa wata rana nana aisha radiyallahu anha tace wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana wajenta sai da jiyo sautin wani mutum yana yin sallama a gidan nana hafsatu da yake da makwabtan juna ne ga ɗakin nana aisha ga ɗakin nana hafsatu sai da jiyo muryar wani mutum yana yin sallama a gidan nana hafsatu sai nana aisha ta ce ya rasulullahi ga wani mutum can yana yin sallama a gidanka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ina jin wane ne baffan hafsa ne na shayarwa dan dan uwan wanda matarsa ta shayar da hafsatu ne shine nan Aisha radiyallahu anha tace to ni ma shin da a ce wane yana nan baffa na na shayarwa shi ma da zai iya shigowa inda nake annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kware ku zai iya shigowa kuma hakika shayarwa tana tana haramta abinda haihuwa ma ke haramtawa kamar yadda zaka iya shiga kai tsaye wajen yar gidan kaninka ko yar gidan yayanka wanda take aure a wani gidan zaka iya yin sallama ka shiga wajen ta koda babu lullubi a tare da ita saboda kai baffanta ne to haka nan matar matar da matar dan uwanka ta shayar duk haka ne الحديث الثالث حديث نوكو أتكن ترتيب ونلتافي نشرح بلو... آه... ونلتاف أمدن الأحكام الإيلام بفوائد أمدن الأحكام عنها قالت شمالي دقنا عن عائشة تشي إن أفلها أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي فإن أخا أبي أبي القعيس ليس هو أربعا ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته فقال إذني له فإنه أمك تربت يمينك قال أروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يهرم من النسب وفي لفظ استأذن علي أفله falam azana lahu faqala asata jibina minni wa ana ammuki فقلت كيف ذلك قال أربعتك امرأة أخي بلبن أخي قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفله إذني له تربت يمينك hadisi daga nan Aisha radiyallahu anha tace inna aflaha haqiqa wani mutum mai suna aflahu aka abul qais dan uwan abul qais ne abul qais shine mutumin da matar shi ta shayar da nana Aisha radiyallahu anha to sai dan uwan shi mai suna aflahu ya zo yi sallama ista'zana alayya yayi sallama ya nemi izinin shigowa gare ni ba'da ma unzila al-hijab bayan an saukar da ayan nan wacce ta hana shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma shiga gidan matan aure aya tana nan a cikin suratul ahzab fa qultu sai nace wallahi la azanu lahu wallahi bazan mashi izinin shigowa ba hatta asta'zina annabi sallallahu alaihi wasallam har sai na nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam kaji ba ba za ta wa wani izinin shigowa gidanta ba har sai ta nemi izinin mijinta tukunna fa inna aka abul qais domin dan uwan abul qais laysa huwa arba'ani to ai ba shine wanda ya shayar da ni ba walakin arba'atni imra'atu abul qais domin bari dai cewa matar abul qais ne ta shayar da ni fa dakala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shigo gari ni fa qultu sai nace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inna ar-rajula laysa huwa arba'ani shi fa wannan mutumin ba shi ne wanda matar shi ta shayar da ni ba walakin arba'at ni imra'atu bardi matar shi ta shayar da ni wato ba ba abul qais ne ya shayar da ni ba matar abul qais ne ta shayar da ni fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata izani lahu ki mishi izini ya shigo fa innahu ammuki domin cewa shi baffan ki ne tunda matar dan uwan shi ta shayar da ki taribat yaminuki hannunki ya damki ƙasa qala urwatu urwatu almajirina na aisha dan gidan yar uwarta ne sai ya ce fa bidalika kana aisha ta kulu saboda wannan ne nana aisha ta kasance tana cewa harrimu min arba'ati ma yaharu min an-nasl ku haramta ku haramta abubuwa daga shayarwa daga irin abinda nasaba ke haramtawa wa fi lafzin a cikin wani lafazin isa azana alayya aflahu aflahu ya nemi izinin shigowa gari ni falam azana lahu ban mishi izini ba fa qala sai yace atata jabina minni kina kuya ne daga gare ni wa ana ammuki alhali ni baffan ki ne fa qultu sai nace mishi kaifa zalik ta yaya haka zai yiwu qala sai yace mu arba'ati imra'atu akhi matar dan uwana ce ta shayar da ki bilabni akhi da nonan dan uwana qalat sai na Aisha ce fasa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce sadaqa aflahu aflahu yayi gaskiya izani lahu ki mishi izini ya shigo taribat yaminuki haninki ya damki kasa kaga shi ma wannan yana kunshe da wasu hukunce hukuncen bayan waɗanda muka karanta a baya abu na farko dai hadisi yana karantar da mu cewa mazumi ne ga ko akan kowanne mutum ya nemi izinin shigowa kafin shiga gidan matar aure sai ya nemi izininta ko da shi mahaifinta ne sai ya yi sallama ko da ɗanta ne shi sai ya yi sallama wajibi ne ko ba wai kawai ka ce assalamu alaikum kawai shi kenan ka buɗe ƙofa ka shiga ba a'a assalamu alaikum sai ka jira idan an amsa sai ka ce ni ne wane in shigo shi kenan misali in ba kullum kake zuwa ba in ko kullum kake zuwa wanda daga yin sallama an shaida muryarka sai ka ce in shigo in da ce eh shigo mana baba ko shigo mana baffa ko shigo mana yaya shikenan sai ka shigo amma ba kawai daga salamu alaikum kawai shikenan ka buɗa mutane labule ka danna kai ciki ba daidai bane wannan ba daidai bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum ya yi sallama gidanka kuma ya zo yana leƙowa yana sallama yace inda dutse kusa jefi idan nan sa ba ko ba komai abu na biyu da hadisin ke karantar da mu shine bai halatta ko kuma bai kamata ba ga mace ta ta yi wa wani izini ya shigo gidanta sai ta sai ta nemi izinin mijinta tukunna musamman mutumin da ba kai tsaye shine mahaifinta da ya haife ta ba ba kaninta ba misali ba yayanta ba misali wani ne haka wanda dai muharrami ne shi ma amma na nesa to ta nemi izinin mijinta kafin ta mishi izini ya shigo amma ba kawai ka dawo daga gona ka zo ka samu kaninka ya zo suna suna wasan kanin miji da matarka ba wannan ba daidai ba ne babu wasan kanin miji a musulunci ko wani aboki kawai aboki ya tafi makaranta ya tafi karatu ko ya tafi rani ko ya yi wani gun wata da watanni bai dawo ba sai abokin shi ya rika zuwa wai hira da matar shi saboda ɗebe mata kewa ana yin duk wannan a karkara a yankunan karkara wanda kuma haramun ne ko kuma kawai in kina da in kina da wata matsala ki gaya wa wani shi yanzu sanda wani abu ya ƙare sai ta tura a kira mata wani ta gaya mata duk wannan ba daidai ba ne zamanin nan na waya da account duk abin da babu taimaka waya babu kaza ka turo da kuɗin ta account shikenan kuma wasan da ake yi da dokokin Allah shi yasa koyaushe fasadi yake kullum yake ƙara ƙaruwa rannan na ga hotunan wasu a jarida su su biyu ne ko su uku sun yi wa wata matar aure ciki mijinta ya tafi rani su kuma sun mata ciki eh malaman islamiyya da suke zuwa ne kuma to kaga yanzu wannan da me yayi kama tsakani da Allah munin abin yayi yawa abu na uku na na Aisha radiyallahu anha ta kafa ita da ta kafa hujja ne akan cewa shi wannan mutumin ba kuma ta ce ta shayar da ita ba matar dan uwan shi ne to amma da yake shi ablahu hujjar shi ta sana na Aisha radiyallahu anha sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfafi tashi hujjar yace sadaqa ablahu ablahu yayi gaskiya abu na biyar shine hadisi yana karantar da mu cewa wato labanul fahal shine mutumin da matar shi ta shayar da yaro ko yarinya to shi ma kamar yadda ‘yan uwan wannan matar sun haramta ga shi wannan yara misali to haka nan shi ma ‘yan uwan shi sun haramta ga yarinyar mace ce abu na shida ibn al-mulkin ya faɗa cikin littafinsa al-ilam bi fawaidin mutul ahkam cewa duk wanda ya da'awar cewa matar shi ta sha ta taba shayar da wane ko wace to akan gaskata shi ko kuma idan shi wanda aka shayar din ya gaskata maganar to shikenan hukunci ya tabbata sai dai kuma malamai suka ce akwai sabanin ra'ayi tsakanin malamai game da shin idan mace ta zo ta ce ta shayar da yarinya to me hukuncin wannan za a yadda da magana ta kai tsaye ko ko sai an kafa shaidu to ina jin a gaba za mu za mu tattauna akan wannan din a hadisin gaba وعنها أي عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة فقال يا عائشة انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة نانا عائشة رضي الله عنها تشي النبي صلى الله عليه وسلم يشبو قريب sai ga wani mutum a tare da ni faƙala sai ce ya aisha kuma haza ya ke aisha wane ne wannan ƙultu sai na ce akhi min raba'a dan uwana ne na shayarwa faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya aisha ya ke aisha unzurna man ikhwanukunna ku duba ku rika duba suwaye yan uwanku fa inna man raba'atu min al-maza'a da mai shayarwa daga kosarwa ne sai shayarwar da ta kosar da yunwa yayin da mutum yake jariri ya sha ya koshi ya sake sha ya koshi har sau biyar to shine ƴaƴan wannan matar sun zama muharraman su shi ma shine nan magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata hukunce hukuncin da hadisi yake dauke da shi shi yan irin na baya ne ƙarin ƙarfafa dai akan wannan shine fadar annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ma la yahru min ar-rabai illa ma fataqa al-am'a babu abin wato shayarwa ba ta haramtawa sai dai shayarwar da ta daga wa mutum cikin sa ta kosar da ciki wa kana qabla al-fidam kuma ta kasance kafin yayi ne amma mutum da girman shi an shayar da shi to wannan babu komai sai dai abin da muka tattauna a bayan hadisin sahalatu ir suhailu an ubata bin al-haris radiyallahu anhu annahu tazawwaja umma yahya bint abi ihab فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له فقال كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما وانا حديث عن كرمش دقى سيدنا عقبة بن الحارث رضي الله عنه عقبة بن الحارث ينا دقى شكين صحابان دسكا مسلمتا باين فتح مكة anna mutazawwaja umma yahya binta ihab binta abi ihab ya auri wata mata da ake kiranta ummu yahya bintu abi ihab fada'at amatu sauda'u sai wata mata bakar fata ta zo ta wata baiwa bakar fata ta zo fa qalat sai ta ce qad arda'atukuma haqiqa ni na shayar da ku duk ku biyu na shayar da kai ita ma wannan yarinya na taba shayar da ita فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم sai na zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam na ba shi labarin haka qala fa arada ni yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kauda kai daga gare ni qala husana haitu yace sai ni ma na kewayo fa zakartu zalika law sai na sake ambata wannan gare shi fa qala sai yace kaifa yaya za a yi wa qad za'amat gashi ta riga ta raye cewa an arba'at kuma cewa ta shayar da ku duk ku biyu sai dai a raba auren kenan an gane sai dai a raba auren kenan ya kuma tare da amaryar sai bayan ya tare da amaryar washe gari da safe kawai sai wannan mata ta zo ta ce wace ka aura ne ce eh kware kuwa ta na aura ta ce ai na shayar da ku kai kai ai na taba shayar da kai ka sani to ita ma na shayar da ita shikenan ba aure na'am a shi kenan ta ci sadakinta ta ci sadaki saboda dukulin da aka riga aka yi amma kuma auren dole a raba shi saboda muharramai ne su muharramai ne daidai take da kanwashi wacce suka fito ciki daya yawa kuma har ila yau matar da ta shayar da mutum wato hukunci hukunce kawai guda hudu ne ko biyar suka raba ta da suka bambanta ta da mahaifiyar shi ta haife shi abu na farko ba zai ci gadonta ba idan da za ta idan da za ta kashe shi sai ta biya diya kuma sai wato kuma za a iya mata kisasi amma da uwa za ta kashe ɗanta na cikinta akwai malamai wasu daga cikin malamai suna ganin cewa babu kisasi yawwa ba ba kisasi a za ta biya diya amma ba kisasi amma idan uwa ce ta shayarwa to babu wannan bayan wannan din akwai ƙarin wasu hukunce-hukuncen da hukunce-hukuncen sun kai kamar guda hudu kuma har ila yau idan mutum mahaifiyar shi ce ba za a karɓi shaidar ta akan shi ba shaidar ta gare shi kamar a kotu ba a karɓar shaida tsakanin ɗa da uwa amma idan uwa ce ta shayarwa za a karɓa kaga bambanci uku kenan tsakanin uwa ta haihuwa da uwa ta shayarwa to har ila yau shi kuma wannan hadisin na Uqbatu bin al-Haris shi ma dai har ila yau yana dauke da hukunce hukunce hukunci na farko shine wannan fadar da ta yi ya rushe auren baki daya to kuma shin malamai suka ce to shin ana karɓar shaidar mai shayarwa ita kadai idan ta zo ta ce ai ta shayar da wannan matar ko ta shayar da angon da amaryar za a karɓi maganarta sai abdullahi dan abbas da imam hassan wato hassan al-basri da ishaq dan rahuya da imam ahmad dan hanbali suka ce sai ta yi rantsuwa akan haka ba za a karɓi magana ta kai tsaye ba sai ta yi rantsuwa wasu malaman kuma suka ce a'a ba za a karɓi shaidar ta ba imamu shafi'i ya ce a ba za a karɓi shaidar ta ba sai dai in ta kawo shaidu mutum uku su ma mata duka sun shaida lalle sun ga sanda ta shayar da wannan kuma sun nasanta shayar da amaryar ma amma imamu malik ya ce da za a samu shaida ko da mace ne kwaya ɗaya to za a karɓi shaidan idan wata mata ka yi sabon aure wata mata zo ta ce a malam ibrahim ana taɓa shayar da kai ka sani dai na taɓa shayar da kai ko eh to ita ma amaryar ta ka na taɓa shayar da ita to ba za a karɓa ba sai ta kawo shaida inda ka in ta zo da wata shaida ko da ƙwaya ɗaya ce ta ce a ƙwarai kuwa ƙwarai kuwa wannan tabbas ta shayar ta shayar da wannan shi kenan aure ya rushe na yi ƙwarai kuwa ɗan halal ne misali a ce sun zauna tsawon lokaci har ta kai ga an samu ciki har ta haihu ɗan halal ne ɗan halal ne sosai kuwa aure dai babu shi aure babu shi عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة فتبع فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم فتناولها علي فأخذها بيده وقال لفاطمة دونك ابنة أمك ابنة أمك فهتملتها فابتسم فيها علي وجعفر وزيد فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة أمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة أخي فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وقال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا النبي صلى الله عليه وسلم ده كان حديث برجو wannan hadisi an al-bara' ibn azib an karbo daga sayyidina al-bara'u dan azib da shi da mahaifinsa dukan su sahabbai ne kuma mutumin madina ne qala yace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'ani min makkah annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito wato ina nufin daga garin makka fatabi atum ibnatu hamza sai yar gidan sayyidina hamza ta biyo su tunadi tana kira ya am ya am ya baffana ya baffana fatanawalaha aliyun sai sayyidina aliyu ya rike ta fa akhadha bi yadihi ya rike ta da hannunsa wa qala li fatima sai ya ce wa matarsa na na fatima dunaki ibnata anniki rike ta ‘yar baffanki ce, fata malafha sai na Aisha ta ɗauki yarinyar, fakta sama fi ha aliyun wa ja'afarun wa zaidu, sai sai na aliyu da sai na ja'afar da sai na zaidu suka yi jayayya game da yarinyar. Na jin na ba da labarin wannan hadisin a cikin sharhin wani hadisi da muka karanta a baya. Faƙala aliyun sai na ali sai ya ce, ana haƙo biha wa hiya ibnatu ammi ni na fi cancanta da in riƙe ta domin ‘yar baffana ne, ku ƙara ja'afar sai sai na ja'afar wan sai na alin ne, uwa ɗaya uba ɗaya suke, dama su uku ne, da aƙilu da aliyu da kuma ja'afaru uwa ɗaya uba ɗaya suke. Dukkaninsu ‘ya'yan Abu Ɗalib ne, mahaifiyarsu kuma ita ce Fadimatu bintu Asad. Su ne farkon Hashimawa gaba da baya. Mahaifinsu ba Hashimi ne, aliyu um, abu dalib dan abdulmuttalibi dan abdulmanafi dan hashim um, dan abdulmuttalibi eh dan dan hashim dan abdulmanaf to mahaifiyar sai na alun kuma haila yau ita ce fadimatu yar asad ita ma dai jikar hashim ce su ne farkon hashimawa gaba da baya na'am eh kwarai da gaske sai na abbas ba cikin nan rukunin yake ba yake ba saboda shi ai babban su ne gaba daya da sai na abbas da sai na da sai na abbas da mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam da sai na hamza wayannan duka baban su daya ai da sai da safiya mahaifiyar azubair ibn al-awwam kakar abdullahi bin zubair da kuma urwatu bin zubair kakarsu to duka ita ma ita ita ɗakin su ɗaya ma da sayyidina hamza akwai kuma mahaifiyar Zainab bintu Jahashi ita ma yar gidan Abdul Muttalib ce da mahaifiyar Abu Salama ita ma ita ma yar gidan Abdul Muttalib ce Abdul Muttalib yana da ƴaƴa da yawa ne akwai Abu Ubaida farkon wanda aka kashe aka shahadantar daga bangaren musulmai a ranar Badr Abu Ubaida shi ma mahaifinsu shine ma babban ɗa a wajen a wajen Abdul Muttalib sunan shi Harisu haka nan Abu Lahab shi ma ɗan Abdul Muttalib ne eh haza Allah mai iko saboda haka wayannan mutum uku sai suka yi jayayya da Ja'ab da Sayyidina Aliyu da Sayyidina Ja'far da kuma Sayyidina zaidu shi sai na ali ya fara kafa hujjarsa yace ibnatu ana haqu bayani na mutum santa da rike ta wa hiya ibnatu ammi yar baffa na ce wa qala ja'far sai ja'far yace ibnatu ammi ni ma yar baffa na ce wa qal wa khalatuha tahati kuma ummata tana karkashi na wato matata yar yar uwar mahaifiyarta ce wa qala zaidu sai zaidu shi kuma ya shigo yace ibnatu akhi ‘yar ɗan uwana ce, faƙaɗa biha Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam da khalatiha sai annabi sallallahu Alaihi wasallam ya hukuncin a bada ita a inda ‘yar uwar mahaifiyarta take. Na gaya muku dama sunan mahaifiyarta Salma ‘yar Umais, shi kuma sai na Ja'far yana auren Asma'u bintu Umais, wata mata ce mai albarka wacce ta auri mutum biyu daga kulafa'ur Rashidun. ta yi musu takaba mutum biyu daga kulfawar rashin ne sahabai manya-manya guda uku ta aura guda uku uku ta aura biyu daga cikin biyu daga cikin ukun kulfawar rashin ne farko dai ja'afar dan abu dalib shine mijinta na farko bayan an shahadantar da shi a yakin mu'uta sai ta auri sayyidina abubakar ta haifa mashi Muhammad bin Abi Bakr ƙwarai kuwa bayan ya yi halifan da yake halifanci ma tana ƙarƙashinsa to bayan ya rasu ta yi mashi takaba sai sayar na Ali kuma ya aure ta ita ma ta haifa mashi Muhammad ɗan Ali da kuma wani haila ya biyu ta haifa mashi har ma wata rana sai ake rikici tsakanin ɗan gidan sayar na Ali ɗan gidan sayar na Abubakar wannan yana cewa babana ya fi babanka wannan yana cewa babana ya fi babanka sai aka ce to mu je wajen umma ka raba mana rikicin sai aka zo wajen wajenta sannan duk suna samari sai ta ce kai tun da nake ban taba ganin dattijo na kirki irin abubakar ba babanka sai ya yi murna shi kuma wannan ta ce masa kai ma tun da nake ban taba ganin gwarzo saurayi gwarzo irin aliyu dan abu dalib ba shi kenan shi kenan to ita asma'u bintu umaysin saboda ita ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba da yar ga ja'far yace tace yace ta riki ta tunda tunda shi ja'far yana auren yar uwar mahaifiyar da to ya karbi yarinyar annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar maganar haka ba saboda duk ya huce musu zuciya bar ku ji abin da yi sai ce alkhalatu bi manzilati ummi sai kafa musu hujja da cewa kar ku gana ba da ita ga Jafaru to ga hujjar nan alkhalatu bi manzilati ummi yar uwar mahaifiya tana matsayin mahaifiya ne ta bangaren tausayawa da kulawa da nuna so da kauna wa qala li ali sannan sai ya juya wajen sai na yace anta minni wa ana minka kai daga gare ni kake ni ma daga gare ka nake yawwa kaga zai zai yi murna sannan sai ya juya wajen Ja'far saboda kada Ja'far ya ji ya ga kamar an fifita Aliyu a kan sai ya ce ashbahata khalqi wa khuluqi kai kana kama da ni a halaye kuma kana kama da ni a kamanni saboda ƴaƴan baffanu ne kakansu daya yana kama da Annabi sallallahu alaihi wasallam a kamanninsa haka da siffar shi yace sannan kuma a halayen kama kana kama da ni an ce sai na Ja'far a lokacin ya tashi ya kama rawa ya rika rawa yana kewaye gun yana rawa eh yana jin daɗi eh ato annabi sallallahu alaihi wasallam fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam wanda Allah yake yaban halinsa yace mishi wa innaka la'ala khuluqin azim yace maka kana kama da shi a halaye ai dole mutum ya yi murna a inda abin da ya fi rawa ma ai mutum sai wa ƙara li zaidin to bai bar zaidu ba saboda wayannan duka dama ƴan uwan shi ne na jini to zaidu kuma ba ɗan uwa ne na jini ba amma kuma an daɗe tare da shi tun yana yaro a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ta su ina jin mun kawo kissa zaidu anan ko cewa tun yana yaro na na khadija ta karɓo shi daga gun ɗan ɗan uwanta mai suna hakimu bin hizam ta zo da shi sai ta ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam a nan gidan ya girma kuma ƴan uwan shi ma baban shi da kanin baban shi sun zo dan tafiya da shi ya ce a'a shi ya zaɓi ya zauna a matsayin bawa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce yanzu ka fifita wani a kanmu babanka ne ma da kuma kanin babanka ka fifita wani a kanmu ya ce ai dan ba ku san wane ne wannan ɗin ba ni kuma na san wane ne shi na ga ba zan iya fifita wani akan shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yanta shi ce kuma daga yau ya mai da shi kamar ɗansa mai cikin sa shine zaid bin harisa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce anta akuna wa maulana kai kuma kai dan uwan mu ne ko maulan mu ne kaga anan kowa an gaya mishi matsayinsa kuma kowanne babu wani matsayin da ya fi wani ba a nan kowanne in ka ɗauka sai ka ga babba ne eh annabi sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbi kuma wa'annan dukan su wato kowannen su nan gwarzo ne a wajen yaƙi sai na ali dai ba sai an faɗi wane ne shi ba kowa nan ya san shi sai na ja'far kuwa kwamandan yaƙi ne kuma gwarzon namiji ne shine wanda ya jagoranci sahabbai suka yi hijira zuwa habasha kuma sannan wato mutum ne mai yawan kyauta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da yawan kyauta shi ma haka yake ga hakuri eh to shi kuma sayyidina Zaidu ya kai wajen sau bakwai ko sau takwas annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi yaki shi shi kadai ya jagoranci sahabbai kamar mutum 200 300 a je ai yaki a dawo kuma kowanne daga cikin yakokin yana cewa sai ya je ya ciwo yakin ya dawo eh ya kai wajen sau bakwai kuma a jere a jere a jere a jere a jere kwarai da gaske zaidu ƙarshe kuma a rana ɗaya suka yi shahada da shi da ja'afar ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam tura su wani yaƙi yace zaidu ne komanda idan yayi shahada ja'afar ya karba idan yayi shahada abdullahi dan rawan hata ya karbi tutar idan shi ma aka shahadantar da shi to musulmai su zaɓi komanda a tsakaninsu suka tafi yaƙin wani waje mai nisa yaƙi ne da rumawa su kuma rumawan sun kai wajen mutum dubu wajen dubu talatin sahaban kuma duka duka 'yan ɗaruruwa ne ba su kai dubu ɗaya ba ma kuma rumawan mafi yawan su wasu akan giwaye wasu akan dawakai su kuma sahabban wasu ma takalmin kaba ne a kafarsu amma a hakan annabi sallallahu alaihi wasallam daga madina yake bada labarin yakin suna can yake cewa Allahu akbar zaid yayi shahada yace ga Ja'far na ya dau tutar yana ta yaki can sai yace Allahu akbar Ja'far ma yayi shahada can sai ce Allahu akbar ga ga zai ga Abdullahi dan Rawaha nan ya ya karbi tutar eh dan lokacin da Jafarin ya karba Annabi sallallahu alaihi wasallam ce gashi nan sun sun sare mar hannunsa na dama ya riƙe tutar da hannun hagu yace Allahu akbar sun sare mar hannun hagu ya riƙe tutar da bakinsa yace Allahu akbar sun shahadantar da shi Abdullahi dan Rawaha ya karbi tutar can sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu akbar shi ma sun shahadantar da shi amma ga wani zaki nan daga zakokin Allah ya karɓi tutar kuma Allah zai bada nasara a hannun shi shine sai na Khalid bin Walid radiyallahu anhu da ya karɓi tutar ya rike sai ya canza salon yaƙi sojojin baya suka komo gaba na gaba suka koma baya na hagu suka koma dama na dama suka koma hagu rumawa da suka gano su suka tsorata ba saba ganin irin wannan salon yaƙin ba suka ce kai wayannan mutanen anya ku mutane ne sai ce ko da duwa suke ni ga kamar sun ninninka da haka da yawa so da aka yi da aka yi wannan canji sai suka tsorata ruman suka juya da baya da aka aka ci yaki to annabi sallallahu alaihi wasallam ko ta ran ana zaune sai ce ga sunan an miƙo min su a aljanna su ukun gaba ɗaya kwamandodin ya ce ga sunan an miƙo min su a aljanna kaga lamarin annabi sallallahu alaihi wasallam ba kawai sai dai imanin ka ya kai ka amma wallahi in ba imani ba da da da basira ko wani ilimin ka ba za ka iya gane yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba kawai sai dai imanin ka ya kai ka ana nan duniya fa gashi nan ana zaune a masallacin sa yake cewa ga sunan an miƙo min su a aljanna to kaga wanda ba mai imani ba kamar munafiki ai sai ga ya ziyu gashi ba muna kallon su kuma yace an miƙo mar su a aljanna to lamarin annabi sallallahu alaihi wasallam kawai imani ne eh sai da sallama kawai amin Allah ya bamu albarkar su na'am to alhamdulillah kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwantarwa kowa daga cikin su hankalinsa kuma wannan yana nuna mana wato kyawun hukunci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kyawun halaye irin nashi kaga dai a cikin nan yadda ya ba wa kowa matsayinsa kuma wato ita yar gidan sayar na hamza kamar yadda na gaya muku tun da farko tana wajen mahaifiyarta ne kuma da ta ji labari dangin babanta sun zo sun yi aikin umra kwana uku to da za su fita sai ta biyo su shine suka dauke da suka tafi da tunda su ne dangin mahaifinta kuma wannan yana nuna mana wato wajabcin yin habana shine karbar yaro a raine shi kuma yana nuna mana yadda ake fifita bangaren mahaifiya yan uwan mahaifiya ba daidai bane yar kamace nan da nan kawai ka karbo ta don kun rabu da uwarta dan ka musguna uwarta sai ka raba tsakanin su ba daidai bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana haka idan ma aure za ta yi to in akwai yar uwar mahaifiyar to a ba da yarinyar a hannun yar uwar mahaifiyarta in babu yar uwar mahaifiya a ba da ita a hannun kakarta mahaifiyar mahaifiyarta amma ba daidai bane kawai yarinya karama yar wata kaza ko yar shekara ɗaya biyu ka je ka karɓo ta ka kawo ta gidanka hannun kishiyoyin mahaifiyarta yarinya ta zama ta tashi ta tashi haka kamar mariniya ba daidai bane yawwa ba daidai bane kyamaci in so samu ne ta zama tana wajen dangin mahaifiyarta har san da za ta yi aure sai ta yi aure an yi aurenta miji ya tare da ita to daga nan in ma washe gari miji ya sake ta to sai ta dawo bangaren dangin ubanta yawwa shi ko ɗa namiji daga san da ya shekara bakwai sai ka karɓo shi ka sha shi ka sa shi a makaranta shi kenan an rabu yawwa amma ba daidai ba ne kawai daga an rabu shikenan saboda a musguna wa juna shikenan mace wani lokacin sai ta ɗauko yaro ɗan ƙanƙani zo ta ga ɗanka nan a zo a aje ma shi akwai wanda ma matar har tashar mota ta bi shi ta dangwaramar da yaro a ƙasa mutane suna cewa kai amma wannan ba ta da mutunci na na na na na e wannan tambayar tana da muhimmanci an uwa yana tambaya ne akan magana da aka cewa budurwa ma wace bata yi aure ban ta shayar da yaro ya zama kamar ɗanta na cikinta to shin ya ne hanyar shayarwa ko kuma tsohuwa haka ko kuma a'a mace ta shayar da wani namiji da girman shi ita ma da girmata ya sha ruwa za ta zama tatsowa za ta yi ta bashi amma ba wai nonon za ta bashi a bakin shi ba dole sai dai haka sai hakan ba misali in irin wannan ne da ake so dan gudanar da wani hukunci to sai a tatso nonon in an tatso sai a ba wa shi wanda ake so ya sha sai ya je ya sha shikenan daga ranar ya zama dan dan ita wannan matan ko shi wancan Salimu din ai ba zuwa sai ta bashi nonon a bakin shi ya tsotsa ba ta tsata yi ta kai mishi isha ƙwarai da gaske na na na na na a ba daidai ba ne dai auren su yana nan amma gaskiya ba daidai ba ne hakan ba daidai ba ne in dai ba ko wani magani ne aka ce dole sai da nonon a ba daidai bane gaskiya ba daidai bane ko kaɗan wai mutum ne da matar shi tatsan nonon ta tana bashi yana sha da shi yake suhur da azumi wannan ba daidai bane gaskiya na eh a bai zama haramun ba amma dai kuma ba daidai ba ne eh subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت مهين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين